ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da haduwa a daidai wannan lokaci a daren ranar asabar wanda shine daren 14 ga watan zulqa'ada shekara ta 1444 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam daidai da biyu ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2023 a wannan masallaci na bakin dogogo dake nan dan raka a Samaru a Zaria domin a tattaunawa da ƴan uwa gabatar da nasiha da munasabar aure na karuwa da ɗaya daga cikinmu ya samu wato malam muhammad huzaifa Allah ya saka mashi alkhairi Allah kuma ya sa albarka a cikin wannan tarayya ta aure da ya samu shi da iyalinsa kamar yadda masu gabatarwa har guda biyu suka gabatar gaskiya saboda Allah har zuwa yau bayan sallar juma'a har zuwa wajen karfe uku na rana wadda tabbacin cewa zan yi wannan liƙayin saboda na faɗa ma masu gayyatar uzurorina amma dai ni ma ban yanke musu zance na ƙarshe ba cewa ta yi zan yi tafiya ba zan kwana yau a zariya ba amma kuma sai Allah ya kaddara akasin haka na ganin ƙarfin addu'arsu ta bayyana Allah Ubangiji ya samu dace. to kamar yadda kuma aka sake faɗa ni ba bani topic ba ba a gaya mu akan me zan yi muhadara ba Allah ya saka wa malam Abubakar Abdulsalam baban gwali da alkhairi rannan nake jin yana faɗan cewa babu abin da yake bashi wahala irin a gaice shi muhadara a ce ba topic ba shaka akwai wahala a ce kawai an baka an baka da halinka to har mun taho nake ta sake-sake da za su kula tun da suka ɗauko ne daga gaskiya layout daga masallacinmu na yaro hadisi salafiya na jin har muka zo samar nan dai ban ce wa kowa ufan ba a mota shiru kawai na yi abuda suna tafira rakin su ne kuma na yi shiru na tattana nan tawai na je mai zan ci mai mata na zan fara to Allah da cikin fatahinsa a kan hanyar mu ta tahowa ne tunanin wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama mana matashiya a wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ne ya ruwaito shi a cikin sunan dinsa haka nan al-Imam al-Baihaqi a cikin littafin sa shi ma as-Sunan al-Kabir da kuma cikin littafin Dalailun Nubuwa nashi haka nan al-Imam Abu al-Qasim al-Tabarani a littafin al-Awsat al-Mujam al-Awsat haka nan kuma wasu malamai waɗanda ba waɗannan ba su ruwaito hadisi amma waɗannan su zan iya tunawa a yanzu hadisin yana dauke da wasu fa'idoji da zamu iya cin more su musamman a daidai wannan lokacin da muke rayuwa ina bada uzurin cewa bazan yi magana akan aure da aka saba ba sai an saba aka zo muhadara aure ai ta labari akan aure ai ta tsuma samari to ina bada uzurin gaskiya ni bazan yi irin wannan lecture ba musamman ban shiryo cewa irin ta zan yi ba ina dai musu fatan alkhairi wanda suka yi aure Allah ya sa musu albarka wanda ba su ba Allah ya ba su wadatar da za su wanda ba su samu ba ba su da wadata kuma Allah ya ba su juriya hakurin da Allah ya ce walai sabi bil ladina la yajidun nikahan hatta yughnihum Allah min fadli sannan na addu'a kuma cewa Allah ya sa albarka a cikin wannan aure da aka yi barakallahu lahu wa baraka alaihi wa jama'a bainahuma fi khair kana cika ku da dogon surutu hadisin nake so ne magana a kansa wanda ke shi a matsayin matashiya ya zo ne ta hanyar sahabi Bilal ibn Rabah wato wannan ladani na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sayyidina bilal shine aka bada labarin cewa wani mutum mai suna abu amir al-hauzani ya tambayi bilalu dan rabah da suka gamu a garin halab na kasar sham kenan ta yanzu yace sai na ce da bilalu haddithni kaifa kanat nafaqatun nabiy sallallahu alaihi wasallam ce bilalu ina so ka bani labari menene source of income na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya annabi yake rike iyalansa me sana'arsa ina yake samun kudaden da yake ci da gidansa ma'aikacin gwamnati ne ko dan kasuwa ne ko manomi ko kuwa wani mai sana'a hannu ne shi ko zaune gari banza ne ko yaya dai aka yi ma bilalu wannan tambaya sai bilalu ya ba da amsa yake cewa ma kana lahu shay'un illa ana allazi kuntu ali zalika minhu منذ بعثه الله تعالى Bilal ya ce ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba yi da komai na arziki da ya taskace saboda wancan zamanin sun saba mutum yakan aje abin da zai ci ne na shekara guda wani ma na shekara uku hudu biyar sai kuma ga jagora shugaba da dukkan halittun Allah shugaba na masu imani bawan da Allah madauki sarki yafi son shi fiye da kowa bawan da Allah yafi girmama shi fiye da duk wani bawan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai da komai irin wannan da ake yi saboda mene saboda duniya bata dame shi ba Allah ya bashi zabi ya zama wato annabi sarki irin Sulaiman ko ya zama bawan Allah manzo irin ainihin wato Isa alaihi salam yace sai ya nemi shawara a gun Jibrilu sai Jibrilu ya ce mishi ka zaba ka zama bawa manzo ba sarki mai tarin wato abin nan fadawa da barori da dukiya irin Sulaimanu ba sai ya zabo wannan sai ya kuma ya zaba mafi alkhairi shi sai yake cewa a cikin duk sunayen da Allah yake kiransa ya bujin dadin Allah ya kira shi da suna Abdullahi subhanallazi asra bi abdi tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdi irin waɗannan sun fi burge manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi da bawansa sayyidina Umar dan Khattab yace ya zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga falon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa wallahi ma ra'aitu shay'an yuraddu ilayhi al-basar ban ga wani abu da zaka kalla ka tsara kalla ba wato abin da zaka kalla ya baka sha'awa ko ya burge ka har ka sake daga ido ka kalle shi kamar yadda an ka shiga ɗakunan sitirum na mutane masu alfarma da waɗanda suka ƙasaita da masu dukiya da mawadata da sarakuna da 'yan kasuwa da attajirai da malamai duk wanda ka shiga ɗakin zamansa sitirum ɗinsa babu shakka an ka kalli wani abu sai ka ƙara kalla zai baka sha'awa to ɗakin manzo Allah sallallahu babu wannan Aisha take cewa ana ganin farin wata a sake ganin jinjirin wata a sake ganin jinjirin wata ba a daura tukunya a gidan an yi abinci ba aka ce mata ya kuke yi ku rayu ta ce alal aswadai muna shan ruwa ne kawai mu ci bakin dabino to shine sai aka tambayi bilalu aka ce yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi da nafakar da ke kansa wanda kuma bayan iyalan gidan shi yana ciyar da mutane mabambanta saboda kyauta da Allah ya bashi kamar iska ko fiye da iska shine bilalu yake ce mana ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma kana lahu shay'un bai da komai yace kuma na kasance ana allazi kuntu ali zalika minhu ni nake daukar dawainiyan cefanen gidansa da kula da rayuwar iyalansa munzu ba'athahu Allah ila an tufiya tun ana makka tunda aka yi kushi a makka har aka zo madina har rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Bilal za ka iya cewa shi ne personal assistant ɗinsa kenan ko? Shi ne protocol ɗinsa, wanda yake kula da cefa ne da za a kai wancan asibiti, wancan za a siya mata abin nan kayan sallah yaran gida duk wani abu da ka sani shi yake kula da shi. Sai Bilal ya ci gaba da cewa, Fakana idza atahu al-insanu al-muslimu fara'ahu ariyan. Duk da wannan hali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki na rashin abun hannu, ya kasance duk sanda wani musulmi yayi hijira ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ganshi ariyan wato babu sutura ta kwarai a jikinsa ba wai tumbur a literally ba yana nufin wato wanda bai sa kaya wadatattu ba wani ya zo da riga kadai babu wando wani wando kadai babu riga wani lullubi kawai yake yi gyauto ne a jikinsa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga musulmi da irin wannan shiga Bilal ya ce ya amurni fa antaliqu sai annabi ya umarce ni nan da nan sai in tashi fa astaqridu in je in ci bashi fa ashtaril burdata je in siya mushi bargo wa shay'a da wani ƙarin abu akan bargo wato da kwarjalle ko rawani da abin da yake bukata fa aksuwa sai zan kawo wannan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sa aje a ci bashi dan a taimaka wani ba wai dan shi ya hada jari ko ya ya fito tsabtsab ko yayi wani takama ba yace wa ut'ima kuma jin ba wannan mutumin abinci yace hatta ataradani rajulun min al-mushrikina ana nan ana nan wannan tun ana makka ne Bilal ya ci bashi nan ya ci bashi can sai aka samu wani attajiri cikin kafiran makka attajiri ne babban dan kasuwa sai ya tara Bilal faqala ya Bilal inna indi sa'a yace ni ina da wadata ina da jari babba fala tastaqrid min ahad daga yau kaka sake cin bashi a ko ina illa minni ka dinga zuwa gona kana cin bashi fa fa'altu Bilal yace daga nan sai na koma duk bashi sai in je gun wannan kafiri sai in ci bashi falamma kana zata yawmin kafiri bai da amana kaga shi yazo yayi ma Bilalu tayin bashin kullum Bilalu ya je ya ci bashi wannan arni yana rubutawa yana rubutawa har bashi ya taru yace wata rana kawai ina zaune tawadda'tu nayi alula thumma qumtu sannan na miƙe li u'adhdhina bis salah zan je in kira sallah yace fa idal mushriku fi isabati min at-tujari sai ga wannan kafiri shi da tawagan wasu yara matasa irin masu fushi da fushin wannan nan yaran shi na shago ya taho da su waɗanda za su casa mutum idan ya ƙi jin magana ko ya ce falon mara ani kala ya habashi da ya gani kawai sai ce kai wannan bakin fatan kala ƙultu ya labbai ya ce ya aka yi ya ce fata hajjama ne nan da na ya fara gaya mun bakakin maganganu wa kala kaulan galizan ya faɗa mun magana mai ɗaci fa kala har ya ce a tadiri kan bayyana wa bayyana shari ce kai Bilal ka san kwana nawa ya rage tsakaninka da ƙarshen wata zandi ɗan albashi ƙarshen wata ne lokacin da yake harka shigo daga Bilalu aka tuna mai cewa to ƙarshen wata fa ya zo ka san kwana nawa ne ya ce a ƙala innama bainaka wa bainahu arba'un tsakaninka da ƙarshen wata kwana hudu ne fa'akhuduka billazi li alayka yace wallahi idan kwana hudun nan suka yi baka biya bashin dake kanka ba zan kama ka ne kawai mai da kai bawa ce fa'akhuduka billazi alayka fa inni lam utaka allazi a'taituka min karamatika wala min karamati sahibika yace dama duk bashin da dinga baka ba na baka dan ina ganin mutuncin ka ne ko dan ina ganin mutuncin mutumin naka ba wai yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji arne da muguwan magana ce walakin a tsaituka sai dai na baka ne litajubbali abdan dan ka dawo bawa dama haka kafare suke jama'a wajen ba mutane bashi dan su mai da ku bayi har yanzu wannan shine theory na arna World Bank ne IMF ne Paris Club ne kowane ne hanyar da suke bi dan su sake bautar da mutane abin da ake cewa neo-colonialism wato al'istibad aljadid sabuwar hanyar mai da mutane bayi ita ce a cusa musu basussuka da ga dukkanin ƙasashe a yanzu da ake cima ƙasashe masu tasowa ko ƙasashen musulmai ƙasashen afirka suna rayuwa ne a ƙarƙashin wata wato wani tsari na bashi wanda ya riga ya darka ke su shi sa ba sa iya yin dokoki da su amfani ƙasashensu ba sa iya inganta rayuwar al'ummarsu ba sa iya zama da ‘yancinsu duk abin da za su yi waɗannan arna suna sa ido dama bashin an bayar da shi ne bisa wasu sharɗa bisa wasu conditions wanda wannan conditions ɗin shi ne za a ce za ku kare darajar kuɗin za ku cire tallafi a noma da kiwo da man fetur da lantarki da kaza da kaza za ku yi kaza za ku yi kaza za ku bar doka ta yancin mata da yancin yara ta yi aiki don haka ake bari to ba sabuwar aƙida ba ce tsohon tunani ne da kabarai suke da shi a kan musulmi shi za yake da kyau ka guji cin bashi a gun wanda yake ba irinka ba sai ya zama maka dole mu zai amfani da wannan bashin ya tirsasa maka sai ka bi wani ra'ayin shi kuma shi bashi kamar yadda Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan addu'a yana cewa Allah ka tsare ni daga sharrin bashi a cikin sallar shi sai ta ce me yasa kake yawan wannan addu'a yace to saboda shi bashi idan mutum ya ci shi zai magana yi ƙarya zai alƙawari ya kasa cikawa a cikin sayin muslima ko wani sahabi da ya ci bashi sai mai ba da bashin ya zo yana neman shi ya buya yadda ka san dai mutane suna yi dan shi karami ya fito ce ina babanka yace yana nan a ɗakin mamanmu ya ki fitowa ne daga nan wannan ne mai kudi ya kwalla kira yace to na san kana ciki wallahi ka fito dole ya fito yace ya zaka ma kai ce saboda ban da shi ne shi bashi wanda wanda ya baka bashi gani yake kamar ya mallake ka ne alhalin kuma taimako ne idan ka ba dan uwanka bashi kai taimako zaka samu lada idan lokacin biya yayi bai biya ba ka daga mishi kafa zaka sake samun lada kai a cikin hadisi Imam Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ladan ka zai nunku inda zaka ba mutum bashi ka yafe mishi ba ina nan a cikin sunan Tirmidhi da Abu Dawud almuhimmu wannan yana daga cikin tafarkin azzalimai su baka bashi dan su mallaki tunaninka ko su mallaki ra'ayinka ko su bautar da kai yace wa bilalu ba abin da ya sa na baka bashin nan don kawai mai sheka bawa ya ce fa'arudduka tar alghanama kama kunta kabla radika mai da kai makiyayi wanda aka dinga kiwon awaki kamar yadda kake yi dacin biladi yake cewa fa akhadha fi nafsi a ma ya'khudhu fi anfusin nasi yace sai naji bakin ciki irin bakin cikin da mutane suke ji idan an ga musu maganar balla naji takeici naji haushi yace fantalaqt da nan da nan sai na tafi thumma adzantu bis salati naje na kira sallah hatta idza sallaitu al'atama duk da wannan fitina da yake ciki bai ki yin sallah ba yace to ai ina cikin rigima bari in dakatar da sallar sai na samu fita don ka gane muhimmancin sallah ko mun bala'in da yake ciki ba a ba a daga kafa sai an yi ta ishe ne sallar isha sai na tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gidan shi fasta'azantu alaihi fa adinabi naje na yi sallama na nemi izini na shiga inda yake fa qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi abi anta wa ummi ce na baka fansar mahaifiyata da mahaifina innal mushrikal ladhi dhakartu laka anni kuntu atadayyanu min shi ya manzo Allah wannan arnan da na baka labarin cewa ina cin bashi a gurin sa kaji kaji kad kala kaza wa kaza ya zo fa ya mun barazana ya ce zai yi magani na zai ma kama ni ya maida ni bawa kaji kaji abin da ya gamu ya ce walaisa indi wala indaka ma taqdi an shi ni daban da abin da zan biya kuma kai ne gata na na san inda kana da shi ya manzo Allah da ka biya mun wa huwa fadi shi kuma ya riga ya sha alwashin sai ya kunyata na a garin nan fa azalli an atiya ila ba'd haula ila ahya alladhina qad aslamu hatta yarzuqa Allah rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ce ya manzo Allah to ka bani dama ina so zan yi gudun hijira zan sulale in bar garin nan cikin dare je in buya a wani waje har sai ran da ka samu arzikin da zaka biya min bashin dama kuna jin hadarin bashi sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan mai daraja amma yake cewa zai gudu zai je ya buya yana neman izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai annabi ya ce mishi to ba komai fa kharajtu hatta ataitu manzili faj'altu sayfi wa jirabi wa rumhi wa na'li inda ra'si yace na koma gidana na je na yi shiri na ɗauki abin da san zan bukata na ɗauki kibiyata da takobina da kwari da baka da salkata ta ruwa na aje su duka kusa da kaina ya ce wastaqbaltu bi wajhi al-ufuqa sai na kalli al-qibla da fuskata kullama nimtu sanda na dan yi bacci in tabahatu sai na farka fa idza ra'aitu alayya laylan in naga har yanzu akwai dare nimtu sai in koma bacci yadda kasan dai mutumin da yake bacci irin ne da bawo shi yake cewa da ido daya kana da wani uzuri na asuba kaga ba za ka yi wani lafiyayyen bacci ba kana yi kana farkawa kana yi kana farkawa yana ta farkawa yana komawa yace hatta hattan shaqqa amudu subhil awwal har wannan alfajir na farko wanda yake fitowa a tsaye har ya fito da naga wannan alfajir din kullama yace faratu an antalika sai ne nufin zan tashi in tafi fa idza insanun yas'a yad'u ya bilal da mike zan kama hanya in gudu in bagari sai na ji wani mutum yana ƙwalla min kira yana cewa kai bilalu kai bilalu ajib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman ka mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko da wannan asbahin fari cewa a zo a nemi mishi bilal ya canza shawara bai dace a ce mutum da karamarsa da darajarsa a bari har bashi ya mai yawa ya bagari bai dace mutum yana cikin mutuncinsa mutumin da yawa addinin musulunci hidima yana kiran sallah a masallacinmu mu bari ya wulakanta ba da haka shugaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko a kira Bilal da as-subahi yace fantalaqtu hatta ataituhu fa idza rakaibu rakaiba alaihinna ahmaluhunna yace ina zuwa kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai daga wasu raƙuma guda hudu kowace kowace raƙuma da laftu na kaya فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله بقضائك ce na je na shiga gumman Allah sallallahu alaihi wasallam yana gana yace min albishirin ka bilalu Allah ya kawo maka mafita Allah ya biya maka bashin ka fahamitullah yace dan dan sai na gode wa Allah nace alhamdulillah wa qala nabi yace masa alam tamurra ala rakaibil munakhatil arba' da ka zo shigowa ba ga wasu raƙuma guda hudu an kwantar da su ba qala qultu bala ya rasulullah nace tabbas na gan su qala annabi yace fa inna laka riqabahunna wa ma alaihinna to kaje na baka duka raƙuman da abin da ke kansu haka manzo Allah sai sallama yake yin kyauta jama'a kyauta ta ban mamaki shi sa wancan ba kauye da yazo ya musulunta nabi ya bashi kyautan rago 100 ya koma ƙauyensu ya je yana ihu yana cewa kowa ya je musulunta jama'a ya ce muhammadu yana kyauta wanda baya tsoron talauci to ka duba ka ga irin wannan dukiya raƙumi guda hudu da kayan da ke kansu duka na bai ce ka je ka kwasa sai bilalu ya fito kala fa qultu fa haqattu anhunna ahmalahunna nazo na kwance duka lodin da aka musu thumma aqaltuhunna na daure su thumma amattu ila ta'dhin as-salati subh sannan naje na kira sallah a natse tunda yanzu ba wanda yake baya jin tsoron komai ko hatta idza salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kharajtu ila al-baqi shi da annabi yayi sallah muka gama sallah sai na fita zuwa kasuwar baqi baqiya din kasuwa ce kusa da makabarta kusa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faja'altu a isba'iyya fi udhnayya fanadaitu sai naje na sa hannuna a kunne na nayi kuwa wa qultu man kana yatlubu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dainan falyahdhur ce jama'a duk wanda ya san yana bin annabi wani bashi to ya zo nan ba wai iya na wancan macucin ba ce duk wanda yake da wani bashi da yake bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo nan wato rama alkhairi da alkhairi kenan aga da ya anshi dukiyar bai je gidan shi ya taskace ya shuru ba yayi kamar ba wanda ya bashi kar ka ji kana wakilin musulmi ka an so wani abu madadin sa kawai sai dai aga kai tagumi ga ba ka da kusisi nan ko jaka ka cike take da kaya ko sto din ka cike yake da shinkafa ko account ɗinka yayi nauyi an baka wasu kuɗaɗe a madadin musulmi mutane suna irin wannan zaluncin jama'a musamman a lokutan siyasa lokutan azumi da sauransu a ga kana wakiltar al'ummarka a baka wata dukiya ko wani palliative a ce ka kawo musu sai kuma kawai sai ka ɗauka naka ne daga kai sai yayanka wannan zalunci ne jama'a aga annabi ya bashi ne ce ka je ka biya bashin shi kuma ya ga ba bashin da ke kan shi kadai zai biya ba zai biya duk wani bashi da ke kan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda kai je shele ce duk wanda ya sai yana bin annabi bashi ya zo nan ina neman shi fa nadaitu wa qultu man kana yatlubu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dainan falyahdhur fama ziltu abi'u wa aqdi wa u'arridu wa aqdi hatta lam yabqa ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daina yace ban gushe ba haka na wuna a wannan kasuwa tun daga asubahin nan ina sai da kayayyakin nan ina biyan bashi mutum ya zo nawa kake bin bashi to kaza sai in je in sai da wani abu cikin dukiyar nan da biya shi wani kuma nuna mashi wani kaya za ka shi wannan madadin kayanka in ce zai karba ko riguna ko makamai ko rawani ko takalma da sauransu kaya ne mabambanta ya ce haka na dinga bi hatta lam yabqa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dainun fil ardi har ya zama babu wanda yake bin manzo Allah bashi a ranar sallallahu alaihi wasallam hatta fadala indi uqiyatai kuma har dukiyar ta saura akwai sauran ukiya biyu kamar dirhami 800 kenan aw uqiyatun wa nisfun ko kuma ɗaya da rabi kamar dirhami 600 yace thumma talabtu ila almasjid sannan can da yamma sai na dawo masallacin wa qad dhahaba ammatun nahari irin yamma ta riga ta yi karfe 5 ko 6 ana fuskantar magariba فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد في المسجد وحده فسلمت عليه an tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zauna a masallaci shi kadai babu wani dan fada ba wani dan sadda ko wani SS da yake jiran sa ba wani mai gadi shi kadai fa sallamtu alaihi fa qala li ma fa'ala ma qibalaka dai mushi sallama na gaishe shi yace ina labarin harkar bashin nan ya ka kare da ita fa qultu qad qadallahu kullu shay'in kana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ya manzo Allah ai duk bashin da ke kanka a garin yau gaba ɗaya na biya shi falam yabqa shay'un babu abin da ya saura kan wani ya ce maka yana ba mun ka bashi fa qala rasulullahi sallama sai annabi ya ce fadala shay'un kuma har wani abu ya saura qultu na'am ce kwarai ko dinaran qala unzur an yurihani minha yace ka je ka bincika me za a yi na tsira daga matsalan wannan rago kudin har yanzu kudin annabi yana ganin sa matsayin matsala ne wato bai so ya kwana da saura kamar da annabi yake cewa da ina da girman dutsen Uhud na zinariya babu abin da zai takura min a rayuwa illa a ce na kwana a gidana akwai saura ban bayar da su shi shine kawai matsala ta shi manzo Allah sallallahu alaihi ba tarawa yake so ba ba taskacewa yake so ba wai a lissafa shi cikin masu arziki yake so so yake al'umma ta wadata kowa ya samu da aka yi cewa bilalu ka je ka bincika me za a yi aikin alkhairi da ragowar kuɗin nan falastu bi dakhilin ala ahadin min ahli hatta turihani minha annabi ya ce wallahi ba zan ban nan shiga cikin gidana gun iyalaina ba har sai ka hutar da ni daga al'amarin ragowar kuɗin nan kamar wa ga shi bilalin bai ce a tun da dai hannu biya ba su sukan nan wannan abin da ya saura ai bari kawai sasa aljihuna saura ka da ya zo da ya ce akwai saura ya ce ai ba wani saura kai dai ka dai gode Allah an dai biya komai kaga bai ce mai haka ba amana da gaskiya ya gaya mushi cewa akwai saura shi kuma shugaba sallallahu alaihi sallama saboda san alkhairi irin nasa da kuma gujewa ya shiga cikin damuwa game da dukiya al'umma ya ce to ba zai shiga gida ba har sai an san me za a yi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah sai aka ga ya tashi zumbur sabanin al'ada shi da yake zama yayi tasbihi yayi addu'o'i yayi salati yayi kaza yayi kaza sai aka ga nan da nan ya tashi ya shiga gida ya fito da tarin dukiya ya aje ce kowa zai kwasa suka ce me yasa ka tashi ka shiga gida da wuri yace ina sallah na tuna wannan dukiyar sai na ji tsoron kada ranar alkiyama a tsaye da ni akan ta a ce na taskace dukiya al'umma ban ba su fala haula wala quwwata illa billah wannan shine tsarin tattalin arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a samu al'umma su samu wadata su yi yalwa ba a taskace a dinga wahal da su ana sa su cikin talauci na ƙarya da gaskiya ba shikenan yace falam yatina dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama a ranan bai shiga gidansa ba ya yi alwashi cewa ba zai shiga gun iyalansa ba sai wannan dukiyar ta kare fa ba ta fil masjidi hatta asbaha sanadiyar haka a ranar a masallaci ya kwana har gari ya waye wa zalla fil masjidi ya ci gaba da zama a masallaci wuni washe gari al-yawma thani washe garin hatta kana fi akhirin nahari har aka sake kaiwa yammaci irin da jiya bai shiga gida ba yana ta jira ya samu rahoto daga biladu cewa an gama disbazin waɗannan raguwar kuɗi an karar da su ya yi alwashi ba zai shiga gida ba sai an karar da su ya ce a ƙarshen yammacin nan ji biladu ja a raki bani sai ga wasu mahaya guda biyu sun zo fantalabtu bihima na tafi da su kasuwa faka sautuhuma na siya musu sutura wa at'amtuhuma na siya musu abinci hatta idza sallala atamata annabi ya sallar isha da ani sai kirawo ni faqala sai sake cewa ma fa'ala allazi qibalaka ya labarin kudin nan dake hannunka wato labarin sa shin an kashe su wa al'umma ba wai shin an zuba su a wani fixed account ko an sa su a wani hannun jari ko an yi wasu rubuce-rubuce na ƙarya an yi kwana da su duk ba wannan yake nema ba an ciyar da su wa al'umma qultu bilal yace sai nace kad arahaka Allahu minhu ya manzan Allah Allah ya hutacce da kai daga matsalar wannan kudade fa kabbara sai manzan Allah ya ce Allahu akbar wa hamidallaha yace alhamdulillah shafaqan min an yudrikahu al-maut yana tsoron kada mutuwa ta riske shi wa indahu zalika alhalin wannan dukiya ta al'umma tana hannun shi mu ko yanzu sai ka ji an ce mutum ya mutu wani shugaba ne wani mai matsayi wani wanda ya wata harka ta arzikin ƙasa ke hannunsa sai ka ji ana lissafin biliyoyin miliyoyin daloli da ba a san adadinsa ba a san me za da su kuma an tabbatar wannan kuɗin ba kasuwanci ya yi ba ba sana'a ya yi ba ba kwangila ya yi ba a kuɗi ne na al'umma ya kwana da su zuwa aljihun shi kuma yanzu ya mutu ya basu zai je lahira ya tarar da hisabi a kansu ya ce mun gala sallallahu alaihi wasallama Allah ya wutace ka daga matsalarsu da haka annabi ya godiya ga Allah ya kabbara ya girmama Allah saboda tsoron kada ya mutu da wannan damuwa wa indahu zalika thumma thumma taba'atuhu bilal ya ce to kuma sai na tashi na bishi hatta jaa azwajuhu sanai tafi gida wurin matan shi fa sallama alamra'atin imra'atin ya dinga shiga kowace ɗakinta yana gaishe ta yana mata sallama hatta ata fi mabitihi har ya tike a inda zai kwana bilalu yace fa hadhal ladhi sa'altani anhu wannan shine labarin halin tattalin arzikin da ka tambaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa masu albarka duk wannan labari wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ke cikin shi na dimbin fa'idoji sai mu gwada shi da yadda mu muke rayuwa farko dai hadisin yana gwada mana tsananin zuhudin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gudun saga duniya wanda wannan duniya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da a ce a wurin Allah ta kai matsayin fuffuken sauro to da kafiri bai ji dadin koda minti daya a cikin ta saboda Allah bai mai ta a bakin komai ba shi yasa yake ba duk wanda ya ga dama kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik Allah ya ba musulmi ya ba kafiri ya ba ahlus sunna ya ba dan bid'a ya ba wanda yake kula da addini ya ba wanda bai yi duk wanda Allah ya ga dama sai ya bashi saboda gurin Allah wannan duniya ba bakin komai take Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gudunta kaji yana tsoron kar ya mutu da ainihin dukiyar al'umma hannunsa wannan hadisi yana nuna mana nauyin da ke kan shugabanni musamman waɗanda suke rike da dukiyoyin al'umma wanda suke rike da almalul am public treasury commonwealth arzikin al'umma arzikin ƙasa arzikin jiha arzikin local government arzikin university arzikin asibiti kai da aka baka a matsayin chief executive kai da aka baka a matsayin wato gwamna a matsayin minista a matsayin shugaban ƙasa a matsayin shugaban bankin manoma ko shugaban raba tallafi kana zaune ne akan wani haɗari mai girma saboda haɗarin da ke cikin wannan dukiyar shi zaman zala sai islam yake cewa shugabanni ranar alkiyama za a zo da su ne a ɗaɗɗaure ba za a sake su ba har sai an gama lissafi sun tsira tsakaninsu da mabiyansu ya zama babu kare bin da mu amma in aka samu cewa akwai haƙoƙin mabiyansu a kansu daga nan kawai sai a a ingiza su zuwa wuta Allah ka bare mu da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum satarisuna alal imara wa inna satakunu nadamatan wa hasratan yawmal qiyama fa ni'matul murdi'a wa bisatul fatima yace za ku wayi gari kuna kwadayin mulki kwadayi ne tsanani kuna faɗi tashi akan neman mulki kaga mutun ya zuba jari na miliyoyin ɗaruruwan dubbai saboda yana so a zabe shi dan majalisa ko gwamna ko sanata sai ka rasta yana zai fitar da wannan kudaden kudaden da ya sai fom ya yi kamfen aka raba motoci aka raba injinan taliya aka raba keken ɗinki aka gyara wasu bohol na ƙarya aka biya kuɗin agent aka sai ƙura'a aka siya ma'aikatan zaɓe aka siya 'yan sanda aka siya 'yan banga aka yi magudi duk wannan fa kuɗi ake kashewa don dai mutum ya samu mukami don ya ɗauka wa kanshi wata ɗaukakkiya a gaban Allah kuduwa ga jama'a irin wannan rashin lissafi na dan adam wannan yana nuna mana irin hadarin da masu rike da makamai suke a ciki kuma ka fara da kanka ka fara tunanin wani can na can nesa kai ne shugaban kwamitin masallaci kai ne headmaster kai ne shugaban kungiyar yan keke nafe na bakin dogo hayin dogo wannan dan mukamin da kake renawa wannan yan kudaden da ake ajewa na na kungiyar alzata department da za a ce kai ne treasurer ku haɗa kai da kai da amira ku cinye su to su ma fa za ka biya su su ma ba za ka tsira ba a gaban Allah sai ka biya su sannan kuma yana nuna mana wato irin gaskiya da amana da sabai suka rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah yana faɗin cewa idan Allah ya so shugaba da alkhairi sai ya taimake shi da mataimaka na kirki in ya manta su tuna mushi in ya kuskure su gyara mushi in ya kauce hanya su dawo da shi ba duba ga yadda bilalu a matsayin shi na babban mai kula da kuma a ce babban mataimaki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin amanar da yake da ita irin kulawar da yake da ita me yasa mu yanzu idan wani shugaba ya jawo ka a jiki ya baka amana babu abin da zaka yi lacin wannan amana yasa mu yanzu a cikin harkokinmu na rayuwa aka jawo ka aka baka amana babu abin da za ka yi illa banda kassara amanan sawawun amanan na ta al'umma ce ta masallaci ce ta marayu ta anguwa da za a samu wasu marayu 'ya'yan wani ɗan uwanka ya mutu ya bar wata dukiya a ce wane muna ganin ka mutumin kirki ka kula da dukiyar nan shikenan sai ka hau kansu kai rubda ciki ko kuma an so wata dukiya da ake so a gyara masallaci wani mai neman lahira ya zo ya ce algabata malam masallacin nan muna so a mai gyara kaza ga wata miliyan takwas ka je ka yi aikin nan shikenan sai ka je ka ƙara aure ka je maimakon ka gyara masallaci sai ka je ka gyara gidanka maimakon ka gyara masallaci sai a ji kawai ka fanta ma kai ma ka zama ka zama wani agent na na na na cin kasuwar ƙauye ko ka buɗe shagunan POS nan da can masallacin kuma ya zauna haka shi kuma ya bada duke shi don aje aikin aljanna to yana da kyau jama'a mu zama da amana akan dukiyoyi na al'umma da aka lanka mana sahabbai sun kasance mutane ne masu amana kadije da bilal sannan yana nuna mana muhimmancin da zaran ka samu wadata to kokari duk bashin da ake binka to ka warware shi kar ana binka ba su suka ka samu wasu kudade kuma ka cigaba da taraka baka biya bashi saboda bashi yana da hadari jama'a yana daga cikin abubuwan da suke sa mutum azabar kabari yana daga cikin ababen da ko shahada mutum yayi ba zai tsira ya kai labari ba sai an gama harkar bashi sannan yana na mana kuma muhimmancin kulawa da jagororinmu na addini wajen ganin cewa sun samu kyakkyawan yanayi a rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da Bilal a matsayin shi na ɗaya daga cikin ƴan kwamitin masallaci shine ladanin masallacin shi kuma Bilal ya kula da bukatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin shi na jagora ba daidai bane alhazan cikin mu masu wadatar cikin mu su kyale shugabannin mu na addini a cikin talauci da fatara da yunwa malamin da ke karantar da mu limamin da ke ja mana sallah ladanin da ke kiran sallah masu yin sharan masallaci mai kula da janareto mai kwana a masallaci yana mana gadi ustazan nan da suke limanci lokacin ashan da sauransu mu bar su kawai haka kaman wasu sababbin abin nan tababbu wani ko riga arziki bai da ita wani ba a ci ba je a gidansa yau ba a ci ba bashi ya dame shi mu ko muna ta sharholiyar mu muna fantamawa mu amma wannan babu adalci a ciki babu taimakawa babu tausayi wanda yake tirsasa wanda ya samu kanshi a cikin irin wannan halin ya je ya fara wani abin da za mu gani hami Allah wa dare ko ya fara bin 'yan siyasa ko ya je yana an so taimako da sunan masallaci shi ma yana neman da zai da kansa ko ya dinga ɗiban na account ɗin masallacin ba da sanin mu ba wani ma har ya kwashi ƙuranan masallaci ya je ya karye da su ya je ya sai da su a gwanjo don ya ci abinci wani wanda ya duka laifuka ne amma mu muka tirsasa mai zuwa ga yin wannan laifin sau da yana da kyau duk masallatanmu yan wa masu albarka ya zama muna da kulawa da rayuwar waɗanda suke jagoranta ma addini wanda suka kashe lokutan su koyi ilimin addini sannan kuma suke ci gaba da kashe lokutan su suna jagoranta ma addini jama'a ba za mu zama ba za mu koyi da abin arzikin da kiristoci suke yi ba kiristoci ba sa wulakanta shugabannin su na addini an hana mu mai koyi da su amma wannan bai nufin idan muka ga wani abin alheri a cikin tsarin su kamar yadda Allah yake fada cewa wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin illa taf'alu takun fitnatun fil ard kaga Allah ya kunna mana ashe za mu koyi wani abin alkhairi a cikin abin da suke yi yadda suke taimakon juna suke haɗin kai Allah ya ce mu mu saboda haka yadda muka ga suna yi wa fastocinsu da rabaran fathers ɗinsu to sai mu mu yi fiye da haka ko mu yi don Allah kar kuma mu goranta wani shugaba ko wani shugaban ƙungiya ko wani limami don mun taimaka masa ko don mun gina masa gida ko don mun bina biya wa 'yan shi kuɗin makaranta ko don mun saya masa mota yana hawa wata rana a goranta mashi a ce motan ma da kake hawa ta mu ci to kaga mun bata ladan mu kenan la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kar ku bata ladan ku da da da gori da cutarwa har ila wannan hadisi yana nuna mana cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da yana da kyakkyawan kula da ainihin al'ummarsa ta yaya ta yadda duk da ya ba Bilalu dama ya samu ya tsira amma kuma yana ya ta tunanin ina da samu shi mafita ko da ya bashi dama cewa babu laifi to ka tafi sai an samu amma kuma a daren da aka samu bai ce to bari ayi wani abun shi a bashi ya tafi daga baya a nemo ba so haka ake so shugaba ya zama koyaushe yana da proactive thinking tunani akan yaya za a iya samu da al'ummar shi mafita akan matsalolinsu wani daga cikin abin da muka rasa a cikin shugabanninmu duba matsalar wutar lantarki shekara ashirin da suka wuce yanzu a cikin taki a yanzu ba a iya samun wani gwarzo da zai tunanin ya za a iya ɗauki wani pragmatic action ta yadda za a magance matsalar wutar lantarki ba kullum sai ƙara baya take ji matsalar tsaro ji matsalar tattalin arziki ga sunan dai kullum haka ake za ka mu dinga yi wa shugabanninmu addu'a Allah Ubangiji ya zama jagora gare su Allah ya sanya musu kyakkyawan tunani da kyakkyawan manufa da ƙarfin zuciyar yadda za su magance mana matsalolinmu ba ka baka za su ta zuwa suna tafiya ana ta canza su ba a ganin komai sai ƙara ganin duhu da wahala da bala'i saboda ba ma musu kyakkyawan fata ba ma musu kyakkyawan addu'a a wata riwaya wadda ba wannan ba jama'a an faɗi sos ɗin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan kyautar wani sarki daga cikin sarakuna wanda ba musulmi ba shi ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kyautar in ba na manta ba tubba da aka ce wa qawmu tubba wannan tubba din shine ya aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kyautar ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba dama shi kamar yadda ibnu qayyim yake ambata a cikin zadul ma'ad cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana amsan kyauta ma baya cin sadaka saboda Allah ya hane shi daga cin sadaka domin kazanta ce ita amma yana karɓan kyauta kuma har yayi tukuici a kanta kuma ita kyauta hanya ce ta nuna ƙauna wa juna da hanya ce ta nuna damuwa da da da da, da junanmu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana an san kyauta har a gun waɗanda ba musulmai ba isa malamai suka yi maganganu kala daban-daban akan hukuncin karban kyauta irin wannan idan akwai maslaha akwai bukata to ana iya karba shi yasa ya karba da haka kai ma yanzu an baka kyauta kana iya ka karba ko da wanda ya baka ba musulmi bane matukar kaga kana da bukata zaka iya kyauta in kuma kaga zaka iya karba in kuma kaga wani dalili ya sa ba za ka karba ba babu laifi kuma ka ce a'a a yi haƙuri ba ni da bukata amma dai asali karban halas ne to har ila wa jama'a da gaskiya abin da ke suna fitan mana a cikin wannan kissa shine idan Allah ya baka dukiya ta fi karfin bukatarka to ka sani cewa Allah ya baka ne dan kai da al'umma ba ya baka ne dan ka taskace ba wa anfiqu mimma ja'alakumullahu mustakhlifina fi wa atuhum min malillahi allazi ataakum da ire-iren su Allah ya ce ku ciyar daga dukiyar Allah da ya sanya ku a matsayin masu gadi akan dukiyar dukiyar Allah ce wani ji Allah yake cewa atuhum ku basu min malillahi allazi ataakum daga dukiyar Allah wanda Allah ya baku saboda idan Allah ya baka dukiya tafi karfin bukatarka wato cinka da shanka da suturarka da wurin zamanka da na iyalanka abin da ya saura haƙƙi ne lisa'il wal mahrum da mai tambaya da kuma wanda yake talaka da kuma makwabta da ƴan uwa da dangi da marayu da zawarawa da sauran waɗanda suke mabukata da harka addini da fi sabilillahi waɗannan duka ka dinga ɗiba kana bayarwa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka firgigit cikin bacci sai aka ji yana cewa halakal mutrifuna masu wadata sun shiga uku yace illa man qala hakaza wa hakaza ce sai wanda ya dinga bayarwa dama da hagu dama da hagu wanda Allah ya bashi dukiya ya taskace ta baya ciyarwa baya sadaka baya kyauta bai fitar da zakka wani yana cikin tasku yana cikin shiga'u tun daga nan duniya har kuma rana haɗo shi da Allah ubangiji madaukin sarki wanda kawai zai zama ya mori dukiyarsa kuma ya ci alkhairin ta shine wanda ya dinga bayarwa dama da hagu wai irin wannan shine wanda har talaka mai mai san alkhairi zai yi fatan ina ma Allah ya bashi dukiya irin ta wane shi ma ya ciyar irin wanda wane yake bayarwa in muka lura jama'a cikin manyan sahabbai da suka samu falala da daukaka zaka ga cewa sun samu ne sakamakon ciyarwar da suke yi da dukiyarsu ka dauki sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ka dauki sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ka dauki Abu Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu waɗannan sahabban da ire-irensu suna daga cikin waɗanda suka samu ɗaukaka suka samu aljanna suka samu shaidan falala daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma da hakan ya faru ne sakamakon kyautarsu da taimakonsu ga addini da sadakarsu ba su samu wannan saboda tsananin kishin addini kawai ko zafin kai ko kankame kuɗinsu alhalin kuma kullum suna sahun gaba ba da haka da ba mu gane addinin musulunci yana buƙatan wato mu saki hannu mu bashi dukiyarmu don a yakin addini dinin musulunci bai tafiya da ruwa shugabanci bai tafiya da ruwa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi ya tambayi wasu al'umma cikin garin Madina yace waye shugabanku sai suka ce wani dan wani yace wani eh ce amma na ji labarin ana cewa marowaci ne ko suka ce to gaskiya dai kam yana da tsaurin hannu sai bai ce inna sayyida la yakunu bakhilan ce shugaba baya zama marowaci da aka daga yau na cire shi daga shugabancin ko na sa muku wani nan take annabi ya cire shi ce ba a shugaba marowaci rowa da shugabanci ba su haduwa a ƙwarya daya za a san malala so da aka zama mu yi kokari mu rabu da wannan muguwar ɗabi'a da mugun hali da muka samu kanmu a ciki na rashin taimakon addini da rashin taimakon junanmu duk lokacin da ake magana akan sadaka da kyauta da taimako talakawa sai su ga kaman ba da su ake ba ai da masu kudi yake su dinga tanan alajuwa ne da alajuwa ne to kai talaka kai ma har da kai yake a cikin dan abun nan da kake da shi ka dinga dauka kana bayarwa su sahabban da muke tutiyar muna bi haka suke an ce a kawo wani ya ɗebo dukiya gaba ɗaya ya kawo wani ya kawo rabin dukiya wani ya kawo tiya guda ta dabino wani ya kawo cikin tafin hannun shi kawai na dabino iya dan abin da zai iya kenan bai wuce dabino naira hamsin ko ɗari ba abin da zai iya kawo kenan saboda ka kai kokari duk sanda aka ce ai sadaka ai kyauta a taimaki addini kai ma kai kokari ka taimaka komun karancin sa fa'ida ta ƙarshe da zan ambatan mana a cikin wannan hadisi shine yadda sahabbai suka kai matuƙa wajen taskace komai da ya shafi labarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sai ga wannan kamar labari ne kawai wanda bai dace a ce sai an bada labarin ba amma saboda a cikin shi akwai ilmantarwa a cikin shi akwai fa'idoji a cikin shi akwai abubuwan ɗaukar izina da haka suka rike a kwakwalwarsu kuma suke ba mu labarin abin da ya faru yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu yadda yake da taimako da kyauta da sadaka alhalin fashi bayi da shi yadda yake girmama al'amarin sha'anin sahabbansa da ganin cewa ya samu musu mafita a rayuwa yadda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samun dukiya bai tsole mishi ido ba in ya samu zai ciyar da ita in ma bai samu ba dan abin da yake da shi zai ciyar yan masu albarka kan na cika ku da dogon surutu kamar da na ambata dama tun farko ba a bani topic ba a hanya ne kawai na tunanin cewa bari na karanta mana wannan hadisin dan ya zama mana abin da zai tuna mana wasu ababe da dama duk mun san su babu wani abu sabo da aka faɗa kuma madauki wato zummar cewa bari mu yi aiki amma amfanin jin wa'azi shine ka ci gaba da aiki da shi in kana jin wa'azi baka aiki da shi to bai maka wani amfani kenan ya zama irin jin wa'azin shedanu kenan abinda ake so duk sanda ka ji wa'azi ya kai dan uwa musulmi kai kokari koda ba duka ba abinda zaka iya a cikin wannan wa'azin ka sa shi a cikin tatbiki ka aikatar da shi to wannan shine wa'azi ya amfane ka kenan ka zama daga cikin fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'mini wa'azi yana amfanar da mu'minai in ko kaga ana yin wa'azi kullum baka canzawa to ka binciki zuciyarka kar dai kana daga cikin sawa'un alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'min Allah ka tsare mu daga bushewar zuciya a muna sake addu'a ga wanda suka shirya wannan taro Allah ubangiji saka musu da alkhairi mu da muka bi muka halarta Allah ya karba mana ya ba mu ladan da yake ba wanda suka zo na inda aka ambaci Allah Allah kuma ya sanya albarka a rayuwar mu Allah kuma ya sanya albarka a wannan aure da aka yi magabatan mu cikin iyayen mu da malaman mu da suka rigaye mu muna addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya sa suna kyakkyawan matsayi mu kuma Allah ya sa mu cika da imani wannan ƙasa ta mu Najeriya muna mata addu'a Allah ubangiji ya kawo mana saukin rayuwa Allah ya kawo mana kyakkyawar rayuwa Allah ya kawo mana aminci da tsaro da kyakkyawan tattalin arziki da tsari mai kyau a rayuwar mu shugabannin da aka rantsar da su kwana biyu kenan yanzu ko uku muna musu addu'a gaba ɗaya Allah ubangiji ya sa ya dauki hannunsu ya daura akan daidai Allah ya tsare su daga zalunci Allah ya ba su mataimaka na gari Allah kuma ya sa su zama alkhairi ga wannan ƙasa tamu wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam